بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba daren alhamis wanda yau ya yi daidai da 26 ga watan rajab yau hijira da shekara 1445 daidai da shida kenan ko ko bakwai watan biyu bakwai ko bakwai ga watan biyu na miladiya 2024 wannan lissafi ya nuna yanzu muna ƙasa da kwana 30 da wani abu zuwa ramadan kwana 30 da 'yan kaɗan da biyu ko da uku Allah ta'ala ya kai mu Ramadan da imani barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarin albarka Masjidu Darul Qur'an wanda ke daura da gidan Distinguished Senator Muhammad Danjuma Goje da ke wannan unguwa ta Fantami a nan fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Aqda'ul Musallin ma'ana kusakuran masallata na babban malami Al-Hafiz Muhammad Siddiq al-Mishawi al-Misri rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba malam yana nan yana mana karatu a cikin kusakuran da suke faruwa alƙauliya fi sujud kusakurai na magana a cikin sujada kusakurai alƙauli fi sujud kusakurai da ake samu a wajen magana da ta dace a yi ta a cikin sujada abin da ya shafi a zakar ne ko makamantan waɗannan mun kutsa kai cikin wannan babi ko mun yi tafiya sosai har mun karanta kuskure da takwas mun je bakin kuskure da tara muka tsaya a kuskure ne mai namba da tara kuma shafin littafi na saba'in da hudu a nan za mu tahi in sha Allah wannan kuma shi ne darasinmu na 35 a wannan littafi malai ke cewa katsohun fil inkari alaman ya jilisu jalsa al'istiraha a kuskure ne a gun wa'ansu daga cikin masallata idan suna inkari an san inkari ko da hausa ma haka ake cewa inkari ma'ana ba ka yi da abu ke nan shi ne inkari na yi inkarin abu kaza ban gamsu da shi ba ban aminta da shi ba to kuskure ne rashin gamsuwa da wa'ansu suke yi akan wanda yake yin zama na istiraha a cikin sallah jalsatul istiraha shine zaman da ake bayan mutum ya kammala raka'a ta farko kafin yayi ta biyu ko ya kammala raka'a ta uku zuwa ta hudu a wannan tsakanin ake jalsa al-istiraha jalsatu maza al-istiraha zama na hutu haka malamai suka samu da suna to wannan zama kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata ya sha maganganu da yawa gaskiya akwai maganganu da yawa akan wannan zama kamar yadda muka yi ta maganganu mu ma a makon da ya gabata a dunkulen dunkulewa zama ne wanda malamai sun bashi matsayin mustahabbi ana so idan mutum ya yi kuma ya yi suna ana fahimta amma tabbas haƙiƙa manzan Allah ya yi wannan zama sallallahu alaihi wasallama kamar yadda sahabbai da yawa suka rawaito da gare shi maliki cha kathiru min musallina da yawa daga cikin masallata wa khassatun man man ya'at taqinuna man ya'taniquna bi ba'd al-madahib al-fiqhiyya musamman wanda suka makalkale mazhabobi na fiqihu Allah ta'ala ya musu rahama to mala yace musamman wanda suka makalkale mazhaba ta fiqihu yankiruna alaman yajlis jalsa istiraha suna inkari suna kyama ga wanda yake zama na jalsa al-istiraha a cikin sallarsa wa hiya jalsa khafifa wani shine wani zama takaitacce wanda ake yin sa takunu inda al-qiyami na sujudi lithaniya shine bayan an gama sujudin raka'a farko za a miki a kullu raka'a ta biyu ko an gama sujudin raka'a ta uku za a miki a yi ta hudun sallah mai ruba'iyya ce to ana ake kullu wannan zama din wa hazihi al-jalsa thabitatun mala ya ce wannan zama fa ingantacce ne fa ana ganewa ko zama ne tabbatacce shine wannan zama sabita ne sabita ne tabbatacce ne fa an malik bin huwairithin akwai sahabi malik bin huwairithin Allah ta'ala ya kare da shi yake cewa wa iza rafa'a ra'sahu an sajdati thaniya idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga sujudi na ƙarshe a raka'a ta farko ana ganewa jalasa sai ya zauna wa atama da alal ard idan zai tashi kuma sai ya dunkule hannunsa ya dogara akan ƙasa sai ya miƙe an ji sahabi ya faɗa ku kuma sunan sahabin malik bin huwairithin kuma hadisi ne wanda aka rajahul bukhari imamul bukhari ya fito da hadisi mai namba ta dubu biyu a ta ɗari biyu da hamsin a mujalladi na biyu mujalladin bukari na biyu a nambar hadisi mai namba ta 250 haka nan imamu abu dawu ya fito da wannan hadisi cikin littafinsa nambar hadisi ta 844 ana fahimta wannan shine abin da mala ya kawo ana zama ne wanda ya inganta ma'aikin Allah ya ga dalili malik bin huwarisin sahabi ne ya rawaito ya ce manzon Allah ya yi imamu bukari ya fito da shi imamu abu dawu ya fito da shi ana fahimta sai malik ke cewa sun ma kama alhadith ma'ana cikutan hadisin kira mazan Allah baya ɗanyi wannan zaman taƙaicacce ya sai ya miƙe kuma sai ya ci gaba da raka ta biyunsa ko kuma ya ci gaba da raka ta hudunsa idan sallah mai raka ta hudu ce wa qad qala bi istihbabiha shafi'iyya wa daud wa ahmad bi akhir amrihi malamin shawu yake cewa wa ƙad ƙala bistihi babiha wa'ansu daga cikin malamai sun tafi da zaman mustahabbi ne kamar imamu shafi'i muhammad bin idris allah ta'ala ya masa rahama wa daudu zahiri kina a daudu zahiri shi ma ya tafi kan wannan zama mustahabbi ne haka nan ahmad bin hanbal imamu ahalus sunna wal jama'a shi ma ya tafi kan wannan zama mustahabbi ne fi akiri amrihi amma ƙarshen rayuwarsa an fahimci wannan wakala ibn hani fi masailihi ibn hani a cikin masail nasa yake cewa ra'aitu aba abdullah naga aba abdullah yani ahmad bin hanbal shine ahmad dan hanbal Allah ta'ala ya masa rahama wa mimma yatawakka ala yadihi na ganshi lokacin da yake dogaro kan hannayensa idza qama fi rak'ati al-akhirah idan ya yi yunkurin tashi domin ƙulla raka ta ƙarshe a cikin sallarsa wa rubba mastawa jalisan wani lokacin kuma zai daidaitu a zaunan sun mayan hab sannan sai ya miƙi tsaye kuma kuma wannan gabar dama ina so mu zo kanta da yawa daga cikin masu jaltul istirah kawai matafiya ɗaya suka ɗauka shine ka zauna ɗan zama taƙaitacce ka tashi ana fahimta a abin da ya tambata hatta malam muhammad bin uthamin ya kawo a littafinsa akwai yanayin da ma'aikin allah yake wanda ba zama yake yi ba idan zai yunkure tashi bayan ya dafi hannayensa haka to sai dan ya haka ya dan tsaya sannan kuma sai ya miƙi shi ma jalisa ne an fahimta iya zama kamar ya zauna haka sannan ya tashi akwai kuma kala na biyu wanda zai dunkule hannunsa ya dogara a ƙasa ya ɗan yunƙuri a yunƙurin sai ɗan tsaya sannan kuma sai ya miki amma da yawa daga cikin mahajjarsa ɗin ma na zaman suke yi amma ya halatta ko ya inganta suna ka dunkule hannunka ka ɗan dafa a ƙasa ka ɗan yi jim sannan kuma sai ka miki shi ma ya mazan Allah ya wannan kamar yadda shi imamu ahmad ɗan hanbal aka rauto gare cewa an gaina irin wannan an fahimci wannan wakalar hanafiyun mabiya mazhaba ta hanafiya shi ne nu'man bin sabit an gane ko wa malik da imamu malik bin anas imamu darul hijira wa sauri safiyan sauri kenan wa ishaq ishaq bin rahawayhi ko bin rahawiyya su waɗannan jerin giyar malamai guda hudu sun ce jalisatul istiraha ghairu mustahabba sun ce zaman istiraha ba ma mustahabbi bane bai kai matsayin mustahabbi ba wala shine fatawarsu kuma shine fahimtarsu wastadallu bi ahadith allati lam tuthbat fiha jalsa al-istiraha saka kafa hujja yin istidlali kenan saka goyi bayan maganar su amma yace da wa'ansu hadisai wanda ba su tabbatar da wannan zaman ba a cikin hadisan wa adamul muwazabatun nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha hujjar ta biyu shine manzon Allah bai kwafu ma'ana bai ba a ganyi dimun da'imin iya wannan zaman ba wannan yi ne hujjarsu sun kafa hujja da wani hadisi amma mala ya ce hadisin lamtus bad bai inganta ba hadisi dalilinsu na biyu kuma da cewa zaman ba musahabi ba ne shi ne manzan Allah ba a ga ya kafu a kansa tun daga farkon rayuwarsa har ƙarshe ba a ga manzan Allah iya yi ba an ce a dab ne ƙarshen rayuwarsa yake wannan zama to dalilinsu na cewa ba musahabi ba ne manzan Allah ba a ga ya fara ƙarshen rayuwarsa farkon rayuwarsa tsakiyar rayuwarsa sai a ƙarshen rayuwarsa a ga yanayi wannan shi ne dalilinsu kawai an fahimta shi ne wa adamin muwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa haza la yanfi istihbabuha sai malai ce wannan dalilan guda biyu duka ba sa kore musabancin zaman ba sa kore me mustahabbancin zaman bayan da za a yi wannan dalili guda biyu su kore cewa jalsa istiraha ba musabi bane li'anna tarkuha ahyanan domin a ce manzon Allah wani lokacin bai yi ba inna ma yunafi wujubiha to hakan iya nuna cewa ba wajibi bane a fahimta ina so ku yi wa gunnan kyakkyawar fahimta ba don ana samun daru sosai akan wannan zama madalla sunna kuma ba malamin sunna da ya ce wannan zaman wajibi ne babu shi amma kuma ba sunna ba ce ka kore zaman ka ce babu shi kuma an fahimta sunna ce ka tabbatar da zaman amma mai matsayinsa a sallah ini musahabi ne ana so idan kai ka raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi an fahimta idan ko baka yi ba ba ba abin zargi bane kai a sallah tunda ta malaman fiqh sun ce duk wanda ya bar mustahabbi ba zai yi sujada qabli ko ba dai a sallah ba wannan shine hukuncin bare mustahabbi a sallah in dai abu malamai sun ce wannan matsayin sa mustahabbi ne to in ka bar shi a sallah la qabli wala ba'diya ba za ka yi ba kuma wanda suka tafi cewa zaman ba wajibi ne sune a galibiyar malaman sunna domin duk wata gaba a sallah duk wata gaba to akwai wani abu da aka ce ai a gaba imma kabbara imma tasbihi imma imma azkar to amma a wannan zaman na istiraha ba kabbara a cikin sa ba wani zikiri da ake a cikin sa ba wani tasbihi da ake an fahimta yasa zama ne ba mustaqilli bi nafsihi bane da mustaqillun bi nafsihi ne zai iya daukar zama wajibi kuma dole sai an samu abin da zai a cikin zaman ko a ƙara kabbara in za a yi ko za a tashi ko kuma a ce ga abin da za a karanta bayan an zauna amma duk ba wannan rashin wannan ce malamai duka malaman suna suka yi ittifaƙin cewa wannan zaman musahabi ne da ya kai matsayin wajibi to da an ba shi wani abu wanda za a karanta ko za a yi a cikin zaman domin kasancewar zaman ya zamto ya bar musahabi ya kuma wajibi an fahimci wannan kamar yadda nake faɗa a makon da ya gabata daga cikin malaman da ni na ga rubutunsu kuma na yaba da abin da suka rubuta game da wannan zaman shi ne malam usaimin malam ibn usaimin allah ya masa rahama ya ce zama ne wanda ba wajibi ba ne duk abin da ba wajibi ba ne kuma in ba ka yi ba a sallah kai ba abin zargi ba ne an fahimta zama ne wanda ya ɗau matsayin mustahabbi ma'ana yinsa abu ne mai kyau domin raya sunar ma'aikin allah ne yake cewa domin gudun kaiwa da kawowa ya ce har in limaminka da kake bi baya wannan zaman to kai ma mamu ba za ka yi ba an gane da kyau in kuma limaminka iyayi domin cikar bin liman a sallah za ka bi za ka yi haka mara usami ba da wannan fitar kun ga ya sha bamban da wata uliyum na adalin sura ya sha bamban da taslimatai nufi sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zaman istiraha ya sha bamban da wannan mai matsayin wata uliyumna adadin sarafi sala mai matsayinsa sunna ko sunna ce muakkada akalla kenan ka cimma da sunna ce muakkada don manzon Allah ya tabbatu tun farkon sallarsa har ƙarshe ita yake yi an fahimta kaga ko da limamin ka baya yi zaka yi don matsayinta tafi zaman jalsa ƙarfi a shari'a an fahimci wannan sannan sallama biyu fa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ma sunna ce muakkada limuwazibatin nabi sallallahu alaihi wa sallam alaiha domin manzon Allah ya tabbatu akanta in ka raba sallar manzon Allah gida 100 to gida 85 zuwa 90 duk sallama biyu ya sallar assalamu alaikum bangaren dama assalamu alaikum bangaren hagu to ashe ko kana bin limami mai sallama ɗaya kai zaka iya yin biyu an fahimta wannan shine abin da ya kamata ku gane matsayin abun a shari'a za ku duba matsayin jalsar isra dukkan malamai sun ittifaqi musahabi ne amma matsayin sallama biyu a sallah sunna ce muakkada matsayin wada'ul yumna alal yusra ala sadr fi salah sunna ce muakkada ko limamin ka baya yi zaka yi an fahimci wannan alasa dai kun gane to wannan shine abin da malamai suke ta bayani akan wannan amma malam usaimin ya ce shi wannan zama na istirahi domin mustahabbi ne idan limamin ka iyayi ka bi shi ka yi ka'idar inna ma jilil imamu li utamma bihi idan limamin ka baya yi kai ma ba za ka yi ba ka'idar inna ma jilil imamu li utamma bihi domin matsayin sa na mustahabbi kai matsayin suna mu'akkada ba fahimtu malike cewa wa jalsar istiraha gairu mustahabba wace haka suka faɗa wasu dalubi a hadisi lati lam tusbat fiha jalsar istiraha wa adam muwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa hadha la yanfi istihbabuha lianna tarkuha ayana inna ma yanfi wujubiha cewa da aka ce ba a ga manzon Allah yana yi yau da goyo ba to shine bai zama wajibi ba amma da an tabbatar manzon Allah yana yi yau da gobe kamar sallama biyu kamar dora hannun dama kan nagwa kirji a sallah to wannan zai iya zama wajibi kun fahimta ثانيا مسألة فيها خلاف malai ci ga wata matsala na wanda akwai khilaf a cikin ta akwai saba akwai sabani al-huwi ila sujud in fata sujada al-huwi shine yunkurin tafiyar ka sujada kafin ka je sujada tafiyar sujada hawa ya hawi an gane ko wannan jami'i za hawa ai iza saƙaɓa lokacin da ta sauko ƙasa ta howarta shi ne hawa ɗin kafin ta dira ƙasa to alhuwi lissujud shi ne tafiyar sujada kafin goshin ka je ƙasa ana fahimtar wannan kathirun minal musallina malici da yawa daga cikin masallata ya ɗaufi kaifiyatul huwi ila sujud suna kuskurewa wajen nufatar tafiya sujada a cikin sallah fayaburkuna kama ya burkal ba'ir wa'an suna tsugunawa ko eh durkuso kamar yadda raƙumi yake an bayyanta kamar shi malan anan iya nufin guyoyin su fara zuwa ƙasa kenan ana ganewa wa'an su haka suke idan zai tafi sujada sai guyoyin su fara zuwa sannan kuma sai ya dafa hannayensa ya sujada haka wa'an suka fahimta wa yuqaddimuna rukbihim qabla aidihim sai su gabatar da guyoyi a ƙasa kafin hannaye to sai malam anan shi ko fahimta sai yace hakan mukhalifu li hadihi wa amrihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya saba wa shiriyarsa kuma ya saba umarninsa sallallahu alaihi wasallam fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam malam mishawi yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya da'a yadihi alal ard qabla rukubatai iya fara kai hannayensa ƙasa kafin guyoyinsa an fahimta wa amara bi zalika kuma haka yi umarni da haka faqala yake cewa idza sajada ahadukum idan ɗayan ku yayi sujada ko zai yi sujada fala yabru kama yabrukal ba'ir kada yi durkuso irin durkusar raƙumi an fahimta wal yada aidaihi qabla rukubatai ya fara ajiye hannayensa kafin guyoyinsa amma wannan kuma ya saba malam usaimin gaskiya duk wanda ya bi mu lokacin da muke karanta sifatu salatul malam usaimin ya ji yanda kuma yayi ta wasan kura da wannan gushi ya yi maganganu masu tsawon gaske gaskiya don ya ɗau wajen shafi biyar feji goma akan wannan matsala cewa shi a fahimtarsa cewa da manzan Allah ya ce fala ya baru kama ya baru kalba'ir ya ce shi raƙumi guyo abin nan ƙafafuwansa na gaba su ne hannayensa ƙafafuwansa na baya kuma su ne ƙafafuwansa da guyoyinsu suke haka shi malam usami na fahimta ya ce abinda manzan Allah yake nufi fala ya baru kama ya baru kalba'ir karka durkusa kamar yadda raƙumi yake yi raƙumi ya yake da baya yake tafiya ko da gaba gaba yake fara kaiwa kai kuma ina ne gaban kan za ka yi sallah guyoyi ne ko hannaye hannaye da hannaye ne aka so karka yi ƙwaƙwalwarka za ta fara baka wani saƙo yanzu an fahimta tunda shi raƙumi ai gabansa kamar ka kaddara shi ne hannayensa kuma kafafunsa na baya su ne inda gwiwoyinsa suke to sai ma'aiki ala ce karkai irin nasa ana gane ko irin nasa kuma shi ne gaban ka ya fara zuwa a'a shi maza ala ce ka saba wa raƙumi ma'ana bayan ka ya fara zuwa wani shine fahimtar malam usaimin shine fahimtar imam wannan malam ibnu qayyim jawziya shine fahimtar ibnu taymiya duk haka suka fahimci abin amma shi kuma nan malam mishawu ya saba musu ya ce shi fahimtarsa hannaye ne za su fara zuwa ba kuyoyi ba wannan masa'il ne wanda an samu ta cewar malamai kan wannan an fahimta to sai yake cewa wal yadha yadihi qabla rukubatai ya fara kai hannayensa kafin guyoyin shi walaysa walaysa li hadhain al hadithain ma'a yimma yu'ariduhuma al ahadith ma yu'ariduhuma waɗannan hadisai guda biyu ba su da wani mu'ari ba su da wani cin karo da juna illa hadisu wa'il bin hujir sai dai akwai hadisun wa'il bin hujir Allah ta'ala ya kare da shi ƙala yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sajada yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sujada wa za'a rukubatayhi iya fara kai guyoyinsa qabla yadayhi kafin halayensa an fahimta shi kuma wannan wa'il ne ya rawaito hadisin kuma a nan shi ma malam usami ne makalkale wannan hadisin ya ce hadisi ne ingantacce kuma shi ne hujja madogara game da maganarsa cewa sahabi ya ce ya ga manzan Allah in zai sallah iya fara kai guyoyinsa kafin hannayensa kasa an fahimta qabla ilayhi kenan wa idza nahada idan ma'aikin Allah zai miƙe tsaye a sallah rafa'a yadayhi qabla rukubatai kuma nan hannu ne yake fara tashi kafin guyoyi su tashi sai amma malam ya ce wa huwa hadisun da'if in ji malan nishawi ya ce hadisi ne da idi malamai iyayen Allah ji kanku an gane ko fi shariku bin abdullah ya ce a hadisin akwai wani bawan Allah da ke cewa sharik bin abdullah wa huwa da'ifun sai'ul hibs iya da raunin hadda yasa hadisinsa bai karɓu ba fala ya hatajju bihi izan farada idan ya zama shi kadai ne rawin hadisi to ba a karɓar hadisi domin raunin haddasa fa kaifa idza khalafa al ahadisu sahiha athabita sai malai ce kuma yaya kuma ba ku yaya kuma hadisin sai zo ya sabawa hadisai ingantattu kuma tabbatattu wa amma qaul ibn al qayyim fi qawlihi amma fadin malik ibn al qayyim al jawziya cikin fadin sa da yake cewa fala ya baruka ma ya baruka al ba'id kar masallaci ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa wal yada aidaihi qabla rukubatayhi ya fara kai hannayensa kafin guyoyinsa ya ce innal hadisa inkilabun ya ce wannan hadisun akwai inkilab aka ce inkilab hadisi akwai inkilab a ciki shi ne akwai dawo da gaba baya da dawo da baya gaba yi ne inkilab an bayyanta kamar ka ce ne na fito daga gida na yi sallah a masallaci na wuce kasuwa ka gama magana ta tafi a daidai kenan to kuma in inkilabi ya faru cikin magana ya ka ce na fito daga gida na je kasuwa sannan na yi sallah kaga kai taqdim da ta'khir kenan shi malam ibnu al-qayyim can wancan hadisi da shi malam mishawi ya kawo cewa manzon Allah ya ce ka fara kai hannayenka kafin guyoyinka sai ce inqilabi ne ma'ana rawin ne ya samu inqilabil inqilabil qalb ko inqilab al-aql manzon Allah abin da ya faɗa gukiya guyoyi su fara zuwa kafin hannaye sai yayi su fitar baki fara cewa hannaye su fara zuwa wanda shine fahimtar malam ibn al-qayyim a wannan gaba yace wancan hadisi ingantacce ne amma akwai inkilabi a ciki kuma duk ɗalibin hadisi ya san wannan akwai inkirabil hadis wanda za gaba ta dawo baya baya ta koma gaba duk malaman hadisin magani akan wannan sai ce fihi inkilab inji malam ibnu taymiya ko kuma malam ibnu qayyim ya ce akwai inkilabi cikin hadisin ana fahimta fihi inkilab yake cewa yau inkilabu alal rawi shi rawin hadisin ya samu inkilab wa anna aslahu asalin yanda hadisin yake inji malam ibnu qayyim wali yada a rukubatahi qabla yadayhi ya fara kai guyoyinsa kafin hannayensa kuma shi wannan malamin ya isa yi wannan maganar ibn al-qayyim ya isa a tafiyarsa aikin haji zai tafi aikin haji dama can a wancan lokacin a tafiyar kafa suke yi sai dai mai doki ko raƙumi ko jaki dinga amfani da shi to a tafiyarsa zuwa aikin haji ya baro garin su kafin ya je aikin haji ya yi littafin adabul mufrad kowa dai ya san adabul mufrad ko ai ɗaliban ilimi sun san shi adabul mufrad hadisai ne masu yawa sama da dubu a cikin littafin kuma ya kawo su da silsila nasu ba wai ba wai kawai matanin hadisin ya kawo ba an wane an wane an wane har zuwa ga manzon Allah da kuma shuruhu da yawa wa an su hadisan a ciki yayi littafi su kutum adabul mufrad babban littafi a hanya fa ta tafiya aikin haji kafin ya dawo a wannan hanya kaga ba wani zancen guzuri da tafai a a kwakwalwarsa abin yake jiwe shi a littafi ya barwa duniya shi to kaga dan ya faɗi wannan maganar iya da dalilin faɗa ya isa ya faɗa an fahimta to wannan shine asalin hadisin shine guyoyi su fara zuwa sannan hannaye kamar yadda malam ibnu qayyim ya faɗa wa inna ma hamalahu ala haza hamluhu ala haza shi kuma malam mishaw yace daukan hadisin a wannan fahimtar za'ama akiran lahu wa huwa qawluhu zirayawa yake cewa ƙarshen hadisin yi ne farkon maganarsa innamal ba'ib ya za'a yadaihi qabla rukubatai cewa shi raƙumi in zai fara durƙusa hannayensa ne suke fara zuwa kafin kuma gwiwoyinsa su je ƙasa ma'ana iya ce kafafunsa na gaba su ne hannayensa kenan qala fa muqtadan nahyi anil buruki ka burukil ba'ib sai malai ce yanda ma'ana yanda aka hukuntar da hani hukuntar da hani akan durkuso irin na raƙumi an yadda al-musalli rukubataihi qabla yadayhi shi fahimtar malamin shawi to shi a fahimtarsa an hana guyoyinka su fara zuwa ne kafin hannayenka wasabba haza kulluhu annahu khafi alaihi ma zakarahu ulama auluga to wannan yace duk sababin wannan irin wani abu ne wanda boyayyen abu ne amma malaman luga sun fito da shi kal fayruz abadi fairuzul abadi malamin loga ne an fahimta fairuzul abadi in ji shi malam mishawu yake cewa wa gairihi da waninsu daga cikin malaman loga suke cewa an na rukubatayil ba'ir fiye daihi a mamaitayin cewa shi a rukubatai na ba'ir to a gaba suke su ne hannayensa an fahimta kun ga akwai goyon bayan malaman addini ka da kuma goyon bayan malaman luga akan wannan magana malaman addini kamar su ibn al-qayyim kamar irin ibn taymiya kamar shi malam usaymin duk ra'ayin su kenan da aka zo tsantsan luga ma ga safayruzul abadi abin da suka ce ce in dai raƙumi ne an ce yadaihi an ce rukubataihi a lugance domin su masana raƙumin ne da ba ko ko da ke yanzu ma yana haɗin ido da wani masana raƙumin anan a gane ku sun ce in dai magana ce ta luga agun masana raƙumi in an ce hannayen raƙumi to guyoyin gaba ake ne in kuma an ce rukuba ta yi to ƙafafun baya ake ne haka hifa yi ruzun abadi ya faɗa ana fahimta wali zalika ƙala ɗahawi imamu ɗahawi ya ce inal ba'ira rukubatahu fiye da yi ima imamu ɗahawi abin da faɗa ke cewa shi raƙumi hannayensa innal ba'ira rukubatahu fi yadayhi hannayensa sune guyoyinsa kazalika fi sa'iril baha'im haka na sauran dabbobi ma wa banu adam laysu kazalika amma shi dan adam ba haka bane shi dan adam hannayensa hannayensa guyoyinsa kuma kafarsa an fahimta nan shine yace wa banu adam laysu kazalika fakala la yabruk ala rukubatayhi allataini fi rijlaihi karka kai kafafuwanka karwan da gwiwoyinka suke jikinsu kama ya barukal ba'ir ala rukubatihi allati fi yadihi kuma kamar da ake hani game da irin abin da raƙumi ke fara kai guyoyinsa da suke gabansa walakin yabda a fayyadawa awwalan yadihi allati laysa fihi ma rukubatahu farko abin da zai fara kaiwa hannaye wanda ba gwiwa a jikinsu sun mai yadda a rukubatai sannan sai kai kuma guyoyinsa daga baya fa yakunu ma ya fa'alu fi zalika bi kilafa ma ya fa'alu ba'id hakan shine yayi sabanin irin abin da raƙumi yake wakala malik wal auza'i da imam malik da imam al auza'i suka ce al afdalu taqdimu lidayn imam malik da imam al auza'i sun ce abinda aka fi so yafi falala shine ka fara kai hannayenka ala rukubatai ne kafin guyoyinka su je inda alhawi ila sujud lokacin da mutum zai da zai tafi sujada wa rafa'u rukubatain qabla yadayn inda alqiyam sannan kuma a daga guyoyi su tashi kafin hannaye a lokacin da mutum zai miƙe tsaye kuma wabi na'am wabihi qala ashabul hadis mala ce wannan kuma shine fatawa da ra'ayi irin malamin hadis wa qala al-auza'i imam al-auza'i yace adrak adrakan nas yad'una aydihim qabla rukubatayhim imam al-auza yace ya sawo magabata daga cikin magabatansa suna kai hannayensu ƙasa kafin guyoyi yayin tafiya sujada to ko ne kuka zaba kun ji dai biyu da malamai ko wane ya ce kaza wane ya ce kaza kuma kowanne kokarin daure magana sai yake da dalili ba wai da ra'ayi ko san kai ba kowa sai ya ce ga dalilinsa ga dalilinsa wa alaikum assalam duk wanda mutum ya yi daidai ne a naka fahimta na'am akwai wata fahimta bayan wani tardan haza wa tardan haza wai wani lokacin kai goyoyinka wani lokacin kai hana yanka shi fahimta sake ne shi ba akwai wata fahimtar bayan wannan malima to shi ma malamai sun yi bayani akwai wata magana da shi ma malam usami ne akan wannan wanda ni ma kuma na gamsu da ita abin da ya ce kamar matashi mai lafiya to shi zai iya dawwama wajen kai gwiwinsa ƙasa domin iya da lokaci kuma iya jin ƙarfin jikinsa amma dattijo shekara 65 zuwa 70 sai ce shi an mai rukusa wajen ya fara kai hannayensa na a hankali gwiwinsa biyu ƙasa baya kuma wannan fahimta ce mai kyau gaskiya yanzu aka ce dattijo zai fara kai gwiwinsa ƙar wani ya ɗaga shi kuma gaskiya ba ne kuma shi addinin musulunci ba addinin takurawa ba ne la ya kalifu lawa nafsin ila wusa saboda ka taƙaice wanda zai iya wanda zai iya kai guyoyin san ba matsala to hakan wa an su malamai sirrin jayar da haka amma wanda kuma iya ganin da matsalar ciwon gwiwa ko wani abu ko nauyin jiki to ya fara kai hannayensa kanan gwiwon su zai baya wannan kuma shine gaskiyar magana abin da ni ma na dauka kenan yawan yanzu da yake mu matasa ne ma iya kai guyoyin mu amma nan gaban gemu ya fara fari kuma ya hana ya fara zuwa wallahu ala yan bayan jannan aqta'uhum fi sujudi sahwi abu na gaba malam abin da ya rubuta anan shine kusakuran da wa'ansu daga cikin masallata suke samu wajen sujjada ta sahwi shine qabli ko ba'di wanda wannan kuma ita ce kayan cikin sallah da duk mutumin da bai fahimci qabli da ba'di ba to bai fahimci sallah ba duk iya tsayuwarsa da iya makale hannunsa da iya kira'arsa in dai iya da matsala wajen ƙabli da ba'ali to kace bai iya sallah ba bai iya sallah ba an fahimta mala yace na daya daga cikin wannan i'tikaduhum anna sababa sawi adami ihsani tahara wa ansu a i'tikadin su kudirin su cewa abin da yake sabbaba liman ya samu rafkanuwa a sallah shine wa idan ma mu ba sa inganta dahararsu ana ganewa idan ma mu ba su iya ɗahara ba mu ba su iya alwala ba to zai sa liman ya dinga rafgarwa a sallah wani haka wa an suka ce ana ganewa ya atakidu na ya atakidu kafirun an gane ko ya atakidu kafirun minan nas da yawa daga cikin mutane sun yi itikadi ma'ana sun kudire kiran anna sababa sahawil imami abin da yasa liman yake rafkanwa a sallah qabli ko ba'adi ta kama shi aw iltibasul qira'a ko karatu ya cakuɗe masa ya fara karatu ko ƙwar'ani tsaye da shi li'adam ihisa ne ba a zulma a muni ɗauko wai wa daga cikin mamuni ba sa kyautar tsarkinsu ba su iya ba idan aka samu mamunka ba su yi tsarki ba shi ke za ka dinga rabu kanu a asal karatu zai dinga sha kuɗe ma to malam cewa haza katsa'un wannan fahimtar haka kuskure ne katsa'un minhum kuskuren su ne wannan wa yastadilluna suna kafa dalili bi annahu sallallahu alaihi wasallama wai wata rana manzon Allah yayi sallah sallar subha yayi sallar asuba fa qara'a ruma sai karanta suratul rum faltabasa alai sai karatu ya sha kuɗe masa falamma salla qala lokacin da ya kammala sallah sai ya ce ma bala aqawamin yusalluna ma'ana me ke ga wa'ansu mutane da suke sallah tare da mu la yuhsinuna tuhur ba sa kyauta tsarkin su me yake samu su ne an gane ko fa inna ma yalbisu alayna alquran ulai wadancan dalilin rashin daharar su mai kyau shine yake sa qur'ani yake cakude mana wa fihi aburu qala qattan la na'rifu adalatahu malamai sun ce a cikin hadisin akwai aburu wanda yi mani ƙaɗan ɗaya daga cikin malaman hadisi ya ce la na arifu a zane wannan ba masan adalcinsa ba ba masan adalcinsa ba saboda ka ba za a karɓi hadisi shi to a takaice wannan hadisi da ifi ne gaskiya da ifin hadisi ne ba a kafa hujja da shi abin da ya shafi mamu daban abin da ya shafi liman daban an gane ko shi mamu liman ne yake masa alfarma a sallah ba mamu ba ne yake wa liman alfarma don domin duk wani cakuɗe ɗaya ne da mamu zai kwaso to liman ya ɗauke masa ana fahimta yanzu misali mun zo zama a raka a ta biyu haka liman zai zauna ya tahiya ya meke kawai mamu sai meke har ya tahi tsaye sai ga an zauna an yi dawo ya zauna ba abin da zai liman ya ɗauke masa wannan an fahimta saboda ka ingancin sallar liman ita ce mata mamu idan liman ya inganta sallarsa to har mamu sallar ta inganta amma ba wata alfarma da mamu zai wa liman a cikin sallah babu ita an bayyana wannan da kyau to wannan shine abin da malamai suka faɗa wannan istidlali ba daidai bane idan mamu bai iya tsarki ba bai iya alwala ba can yi ta shafa ba ruwan liman da wannan ba abin da ya shafi liman da rashin yin alwalanka da rashin iya tsarkinka amma da yanzu ne aka ce me yasa limamai suke rafkanuwa kuma me za a ce a yanzu rafkanuwa ta yi wa limamai yawa to me yake sababa irin wannan eh rashin rashin turi yawa da yawa daga cikin mamun ba sa tura limaman gaskiya ku bar liman da binciken kabla da ba a duk kullun iya masallaci a ko duk kuna kasuwa kuna gona amma ba abin da kuke musu wannan shine gaskiyar magana abin da yasa za ku ga a Saudiya an yi sama da shekara ba a yi kabli ko ba a ba limaman a wadace suke ne kwanaki can shekarun baya an ce in dai mutum iya jin sallah a harami matsayinsu ɗaya da minista a gwamnatin saudiya duk abin da za a yi wa minista to haka za a yi masa in za a biya minista motoci za a bashi in za a biya minista gidaje haka ba a bashi in za a yi wa minista alfarmar kaza haka za a yi wa liban harami sosai kuwa har yan sanda har sojoji duk abin da za a yi wa minista to za a yi wa liban harami har da jiniya iya so duk za a masa to kun gone na zai bar ku rafka ruwa ko ba shi da wani aiki ba ba da wannan sallah ba ba shi da komai ofis din sa ma masallacin yake ba abin da zai yi in ba ba da sallah ba duk lokacin sa an ba shi ta bincike kuma karatun ƴaƴansa lafiyarsa ta iyalansa duk gwamnati ta dauke masa ƴaƴansa tun daga Nigeria har jami'a har PhD a kyauta za su inda ƴaƴan limamai ne na arabi haka iyalansa duk rashin lafiya da jinya gwamnati ta dauke wannan ba ruwansa to kaga ai ba rafi kanuwa nan go ba rafi kanuwa akwai wani malamin mu lokacin muna karatun digiri na farko a Kano shekaru baya yake ce mana akwai lokacin da suka gama jami'ar Madina za su taho Nigeria a kungiyar su dalibai wanda za su gama a shekar suka je suka gaida malam Abdulrahman Sudais suka ce za su zo su dalibai ne sun yi karatu kuma za su koma gida sun su gaida hisi sallama da shi ya ji daɗi ya karɓe su ya musu goma ta arziki ya ba su littafai da sauransu ya ce da za su tafi sai ya ce a ji a ɗauko musu motoci ƙira jib guda uku a basu jib fa irin wannan da gwamnoni su yawa ya ce wallahi guda uku ya ce a basu kyauta kyauta? yi kyauta ga basu ya ce wallahi suka suka sai da wannan motoci a saudiya suka samu riyalansu masu kauri suka dauda su gida to ta yi wannan ta za a yi rafa kanuwa amma liman anan ya kai nika masara bai dauko ba iya tunani garin zai isa to ba zai isa ba ba dole muku kabla da ba ba a shi ne gaskiyar magana kun bai da cefa ne kun bai da ibar ruwa kun bari wani yaro ya kai a mankoro shi a makaranta ba kuɗi wani iya asibiti ba magani to ta ya zai bai zai muku karɓar kanuwa ba ai dole muku karɓar kanuwa ai dole ne wannan hankalinsa ba a jikinsa yake ba Allah ya samu dace malik ya cewa katsohon fi hukumin sujudu sahau kuskuren wa'ansu daga cikin masallata game da mai matsayin sujjada sahwi a sallah mai matsayinta zahaba ba'du ahadul ilm wa'ansu daga cikin ma'abota ilmi sun ce ila anna sujuda sahwi mustahabbu wa'an sun ce ita wannan sujjada ta qabli ko ba da sallah to mustahabi ce idan kai rafkanwa to mustahabi ne kai qabli ko ba ana ganewa amma warajihu annahu wajib magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai cewa sujjada da qabli ko ba wajibi shi domin sallah tana iya baci idan ba a yi ta ba an fahimta li amrihi sallallahu alaihi wasallama domin ma'akin Allah yayi umarni da haka din faqala yake cewa idza qama ahadukum yusalli idan ɗayan ku ya tahi zai yi sallah ja'ahu shaytan shaydan sai ya zo masa fala basa alaihi salatahu sai cakuɗa masa sallarsa hatta la yadri kam salah har ma ya mantar da shi ne nawa ya sallata a raka'a ta biyu ki ko ta uku ki bai sani ba fa iza wajada ahadukum zalika mazalati idan ɗayan ku ya samu haka tunaninsa ya kasa bashi ina yake a sallah falyasjud sajdatayn huwa jalisun to idan ya kammala sallarsa iya zaune sai sujuda guda biyu dama daga cikin dalilan da suke sa a yi sujjada ba'adi dalilai ne guda uku akwai aziyada akwai annaqsu akwai ashakku shakku ɗin ma ya rabu gida biyu akwai shakku bi tarjihi akwai kuma shakkun bila tarjih shakkun bila tarjih shine kokonto nake amma na kasa rinjaye da bangaren kokonta biyu ne ko uku na kasa gane ina kokonto na yafi rinjayarwa to nan shine zaka ce za a ce fayubu da alil yaqin sai ka dawo nan ba ta kasa ka gina sallarka a wannan sai kai sujina ko ba aji afuwar ƙabli idan kuma kokwantan yarin jaya uku ne ko biyu karin jayar da uku ne biyu ne ko karin jayar da biyu ne to shi wannan yi ne a shakku bitar je shi kuma hukuncinsa bayan ka gama sallah za ka yi sujjada ba adi an bayyana wannan amma ƙa'ida ziyada ƙari a sallah ba adi ne ƙa'ida na ƙaso a sallah ƙabli ne ƙa'ida kokwanto a sallah ya rabu biyu kokwanto da karin jayar da ɓangaren da kake tunanin haka ne kuma da kokwantar da bakarin jai da kowane bangare ba an fahimci wannan wannan su ne asbabu sujudu sahu fi sala waɗanda ne suke sabbaba a yi sujuda kabili ko ba da sala an fahimci wannan to malam sai ke cewa a wa'ansu daga cikin mutane daga cikin masallata suna bawa ita wannan sujuda kabili matsayin mustahabi kuma a gaskiyar magana abu ne wajibi domin ga abin da mazan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wa madawa matahu sallallahu alaihi wasallam kuma yadda mazan Allah yadda ya dawwama a wannan din faqad sabbata an ya tabbata gare shi shi annabi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam salla ma bakiya a haka ne ko faqad sabbata anhu annahu sajada inda ma nasiyat tashahhud al-awwal ya tabbata manzan Allah ya yi sujjada ta sahawi an fahimta ya yi sujjada ta ƙabli a lokacin da ya manta bai ta hiya ta farko ba a raka'a biyu da zai zauna sai ya meƙe tsaye ƙablar salam sai ya sujjada guda biyu kafin ya yi sallama an fahimta kuma haka doka take har yau har gobe idan liman ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya shafa'a sai ya meƙe to shi kenan za a ci gaba da sallah ne kawai idan an gama kuma zai yi sujjada biyu kafin ya yi sallama ya gama tahiya kaf abinda ya rage ce assalamu alaikum to sai ce Allahu akbar iya zaune sai ya sujjada daya sai ya taso sai ya koma ya ta biyu sai ya taso iya daidaita a zaune sai ya sallama shikenan matsalar ta wuce kuma shi wannan mas'ala ta tashi tsaye in an yi raka'a biyu idan har hannun liman bai bar ƙasa ba to idan an ce subhanallah ya dawo ya zauna kuma in ya gama sallah ba abin da su ba zai kabli ba zai bari ba yau ba abin da ya kara amma idan hannunsa sun ciratu daga ƙasa to ko an ce mai subhanallah ba zai dawo ba mekewa zai kawai an fahimta ba zai dawo ba wanda shine hukuncin in hannunka ya tahi daga ƙasa ka tuna ba ka zauna ba gun zama ne ka manta ka meke to shi kenan tafiya za ka yi haka za ka ci gaba da sallarka idan ka je ƙarshe za ka yi sujada biyu kafin ka yi sallama akwai wani yake ce min limanci yake a wa'ansu mutane da ya ja yi karatu cewa idan hannunka ya bar ƙasa ba za ka dawo ba sai ka ci gaba a ƙarshe ka yi sujada ƙabri kafin ka yi sallama ya ce shi ma musu suka zauna shi kuma ya meke ci gaba da sallah ko ake jawo rigarsa ake za wai wani sa hannu ke jawowa wai dole da ya zauna to har in ka meke hannunka suka bar ƙasa ba za ka da ka zauna wannan shine hukunci an bai mijan nan to mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe bai yi zaman sujja ta yan farko ba sai ya sujjada qabli kafin ya sallama walan ma sallama fi salati min rak'atayn akwai lokacin da mazan Allah ya sallama daga raka'a biyu a sallah ya raka'a biyu ya sallama an fahimta da aka tunatar da shi sallama baqiya sai ya dawo ya cika ta raka'a biyun da bai yi ba summa sajjadaha ba'da salam sannan sai ya sujjada kuma ba a ji ina fata kuna ganewa wannan ita ce rigimar sallah ba a mai da hankali sosai a fahimci wannan gaba lokacin da manzon Allah aka ce yayi sujjada biyu kafin yayi sallama me yayi a sallar sarari yayi me ragin gunda ake zama ayi tahiyya bai ba an fahimta ya rage so daga ka'idar ragewa a sallah da ayi kabli ka'idan kuma ƙari a sallah ayi ba ayi da ma'aikin Allah yayi raka'a biyu ya yi sallama ana fahimta ya yi raka'a biyu yi sallama sai ya koma gefe a cikin masallaci ne dama ya koma wata kashiba wata fila a cikin masallaci to wasu daga cikin mamu suke cewa a shi kenan a ya rage salata da raka biyu tunda mazala ne wasu suke ce a an yakon mazala ba manta yi ba kuwa a lokacin ga umar ga abubakar ga su usman da alidu suna masallaci manzan Allah kuma ya musu kwarjini an kasa samun wanda zai je masa wannan magana a fahimta su dai sun saraka biyu aka yi sai wani wanda ake ji masa zuli dai sai je ya samu manzan Allah azu ya ce ya rasulallah kasarati sala amnasiya ya ce manzan Allah sallan nan an rage ta da dawo raka biyu ne ko kuma kamanta ne ya ce a ba a rage sallan ba manta ba ya ce a a raka biyu aka yi sai manzan Allah ya ce ya tambayi wa'ansu daga cikin masallacin wanda ba su fita ba kama ƙana zule dai abinda wannan ya faɗa haka ne suka ce mazala haka ne raka biyu akai raka biyu akai tabbas sai mazala ya taso daga inda yake zauna sai ya dawo ya shiga gundi jagorin sallar sai ya raka biyun da ba a yi ba sai aka zauna sai aka yi tahiya sai aka yi sallama sallar ta cika ke rago sannan kuma sai aka yi ba'adi me dalilin yin ba'adin an samu intabal sallar kafin ta cika an wani abu ya shigo cikinta wanda ba sallar a nan kuma a cikin karatu ake karatu ko ba kowace magana bace take bata sallah kun ga manzon Allah sun yi magana da zule daina ya dawo kuma ya tambayi wa wasu sahabban a cikin masallaci duk sun yi wannan maganganun kuma ya koma gefe ya bar inda yake amma bai ce sallar ta bace wata za a sake ba sai cika ta raka'a biyun da basu yi ba sannan aka yi sallama sannan kuma ya sujira ba aji maganar da take rugusa sallah ita ce maganar da bata da alaka da sallah in dai magana aka yi a sallah bata da alaka da sallah to sallah ta ruguje kamar kawai kuna cikin sallah ku ji limamin ku ya ce kai amma wallahi masara na ta yi tsada yanzu to ya jakar maka lawa da wawa ya da Allah an bayyanta ko kuma ka subhanallah a kwanan shinkafa naira kaza misali to kaga magana ce wanda ba ta da alaka da sallah to wannan tana rubuta sallah qad'an amma idan magana tana da alaka da sallah to ba ta rubuta sallah yanzu misali liman yayi rabkanuwa an ce mai subhanallah an ce mai subhanallah amma ya kasa gane me manta ya kasa fahimta sai sai wanda daga cikin mamuci akramka Allah abu kaza ne ba ai ba sai ya faɗa masa ya ji ba abin da ya samu sallarsa inda halliman ya rikice ya kasa gane mai yayi kuna ta kwada mai subhanallah subhanahu kuma ya kasa gane mai yayi sai wani ce akar maka Allah abu kaza ne ba ba yi ba yake nan sallarsa yi ma matsala ko ko mutum ya tsinci kansa gunda ba su fahimci matafiyi iya ƙasar ba kusa har yanzu akwai gunda ba su gane ƙasar ba so idan ka ja su sallah din da ka yi sallama yi za su yi koya kan harkokinsa an fahimta to idan har ka tsinci kanka a irin wannan gun kuma kai matafiyi ne kana ƙasarunka ka ja su limanci idan kai raka'a biyu kai tahiya kafin kai sallamar ka sai ka ce musu ni fa matafi ne ku tahi ku cika salar ku sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah dan domin in kai sallama yi zasu kafin kai sallama sai ka ce ni fa matafi ne raka'a biyu zan yi amma ku hudu za ku yi ku tahi ku ciko kayar ku sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum yana magana ta ka fiqihu kenan ana fahimta da kyau to akwai magana da ba ta bata sallah akwai ko magan jiki rugun sallah Allah ta'ala ya samu dace a malike cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raka'a biyu yayi sallama aka tunatar da aka samu magana mai tsawo tsakanin haka sai ya dawo sallama baqiya sai ya sallaci abin da ya rubu bai yi ba din nan summa sajada ha ba'da salam sannan sai ya sujuda ba'di bayan yayi sallama kenan wa kazalika inda ma sallaru ba'iyya raka'atay haka nan lokacin da ya sallaci wata raka'a mai raka'a hudu ya raka'a biyu haka sai ya cika raka'a biyun kuma yi bani wa ila alqawli bil wujubi akwai wanda suka tafi cewa sujjada qabli ko ba'di wajibi ce daga cikin malaman akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Malam Ibn Taymiyyah ya ce wajibi ce idan ka ki yin ba'di ko qabli da gangan sallar ka ta baci duba majmu'ul fatawa nasa mujalladi ne 23 lambar hadisi mai namba ta 26 anan wannan bayanin ana fahimta akwai lokaci da ka tsohon fi makani sujudi sahwi kuskuren wa'ansu daga cikin masallata wajen ina ne ake yin sujudi sahwi din ma a ina ake iktalafan nasu fi makani sujudi sahwi daga cikin wa'ansu mutane sun samu sabani wajen a ina ake sujudi sahwi a sallah fa minhum man ja'alahu qabla salami mutlaqan akwai wanda duk abin da yayi ko ragi yayi ko ƙari yayi ko kafin sallama zai yi sujudi sa shi komai makabli ne an fahimta haka wa'an suka fahimta man ja'alahu qabla salami mutlaqan ko ƙari yayi ko ragiye shi dai zai sujada biyu kafin sallama wa hum ash-shafi'iyya wa'annan sune masu bin ra'ayin kuma zahabar imamu shafi'i wa minhu man ja'alahu ba'da salami mutlaqan akwai kuma da duk abin da yi a sallah to sai ba da zai shi ba zai kable ba duk abin da zai ko ƙari ko ragi ba da zai wani kuma sune hanafiya an fahimta wa'ammal ƙaunu sawab amma magana datacciya magana daidaitacciya huwa tafriq bainahuma shine karaba akwai gunda za ka yi ƙabli akwai gunda za ka yi ba'adi baina ziyadati wa nuqsan tsakanin ƙari a sallah da kuma rage a sallah wa shak da kuma kokonto ma at-tahari kokonto tare da rinjayarwa shine at-tahari kokonto nake amma na rinjaye da wani bangaren kokonta washakku ma albaka alil yaqin da kuma kokonto da tabbatuwa akan yaqini shine kokontan da ba rinjayarwa kenan fa iza kana sawi nuqsanan idan sahawinka ta faru dalilin tauye wani abu a sallah kamar sallar isha salasu raka'atin kamar wanda ya sallar isha raka'a uku aw shakka ma albana alil yaqin ko kuma yayi kokonto tare da gini akan yaqini shi gini akan yaƙini shine kamar kana kokonto raka'a uku ne ko biyu to kamar da ita biyu ne yaƙini raka'a ɗaya ne ko biyu to me da ita ɗaya shi ne yaƙini an fahimta shine bina alil yaqin kenan to sajada qabla salam hukuncin wannan sujada bayan yayi sallama idan kai kokonto a kokontan naka ka kasa bambanci kokontan rinjaye nayi ne yafi rinjayar ko ban yi ba ne yafi rinjayarwa to sai kai albina alil yaqin sai ka ɗau namba ta ƙasa shi ne ya ƙini a yi dama kokwantan a wannan ta biyun take a yi kokwantan a ta ukun take a yi to sai ka yasa da ta ukun ko da ta biyun sai ka ɗau nambar ƙasa ka gina sallar ka haka me hukuncin kan kayi wannan ƙabli kafin kai sallama fahimtu wa iza kana ziyada idan kuma sahawinka ƙari ne ya jawo mashi aw shak ma at-tahari ko kokonto kuma da rinjayarwa wancan na baya mai kabli kokonto ba rinjayarwa wannan kuma na gaba kokonto da rinjayarwa shine sajda ba'da salam shi kuma hukuncin ka zaka yi sujda bayan kai sallama wa haza wa haza amlan bi majmu'i turqi bainal ahadith wannan shine aiki da tattaro dukkan hadisan da suke magana akan sahu ai kun ga a can ya tabbata manzon Allah tahiyya ce bai yi ba amma yayi me yayi kabli a can kuma sallama yayi a raka'a biyu kun ga ita wannan sallama da ya kare shi ai tunda ba mahallanta bane kuma an samu maganganu sun shigo ya dawo ya ƙara raka'a biyun da bai yi ba aka yi sallama mai yi a wannan sallar ƙari ya shigo cikin sallar to shi kuma hukuncinsa ba da yi kaga wanda za su ce komai ƙabli komai ba da gaskiya kuskure ne kuskure ne an fahimta ƙabli tana da mahalli shi ne na ƙusan ba'adi tana da mahalli shi ne ziyada shakku ko kwanto idan karin jayar ba'adi za ka yi idan ko kwanton barin jayarwa sai ka dawo ka yi gini akan yaƙini kuma za ka yi ƙabli an bayyance wannan alasamu na gane wa ila zalika zaba ibnu taymiya to wannan shine zabin ibnu taymiya haka ya zaba mu ma aka ramka lawa kamar zaba ko ko ko wanda ya zaba wannan zabin mu da wannan zabin me fi majmu'il fatawa a cikin littafin sa majmu'il fatawa mujalladi na 23 namba ta 24 wal imam ahmad fi masailihi shi ma haka imam ahmad bin hanbal ya zaba a littafin sa masail mujalladi na 1 namba ta 75 wa zahaba ila qarib haza al-malikiyya su ma malikawa haka suka zaba suna dab da wannan fahimtar su ma wanzur al-hidaya fi takrij ahadith al-bidaya namba ta 90 daidai kima za ga manganun malikiya akan wannan wa amma fi halati adami tadhakkuri sahwi hal huwa ziyada am nuqsan idan kuma hali ne ya kasance baka tuna ba kai dai ka san kai rabkanuwa ƙari kai ko ragi baka fahimta ba shi ne ziyada auni kusan to saje da sujudu sahwi qabla salam dama an cewa man da kasa wazada me aka ce eh sujuda qabla salam haka ma malaman fiqh suka ce ai idan ka hada ko kwanton ka ƙara ko ka rage ko kuma kai ƙari kai rage a sallah to qabli ka yi domin qabli ta fi karfi a sallah ita qabli an ce idan har lokaci yayi tsawo baka yi ta ba to sallah tana iya bace kamar ka yi sallan asuba kabi ta kama ka baka yi ba har rana ta fito aka ɗauɗan lokaci haka to sallar tana iya rugujewa amma ita ba da ce ko shekara ka tana za ka yi da shi kenan an fahimta domin ita ba a ai sallar ta cika duka duk inda ka ce assalamu alaikum ai sallar ta cika duk abin da zai biyo baya wannan bayan sallah ne ita kuma kabri kafin ka yi sallama za ka yi ashe wani part ne daga cikin sallar ka baka yi ba kenan saboda kabri ta fi karfi akan ba'adi an fahimta to ko ku tsaye da wani ba ana nan tsaye kun ji ko yawa yan bidiyo na ga kona ta zuba mun ido ba ku ce tsaya ba ni kuma na zo gunda zan tsaya na a wajen miƙewa a wajen miƙewa ake cutar ga hannu ya rabu da ƙasa eh hannu ya rabu da ƙasa eh gaskiya ne na'am eh na'am eh gaskiya ne dama an baka da bai kabli ce dama tunda ka dauke baka yi tahiya baka yi zaman tahiya ba in baka da ba kabli ne amma in ka dawo kuma kai kari kai kari haka ne in baka in ka dawo kuma ba da zaka yi tafa zaka ne Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladas abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ka jikan ka jikan mahaifanmu Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka sa da mu da su aljanna ce mu kuma mu ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarin ka daga sharrin duniya da lahira Allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya na'am Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙonka marasa lafiyar mu ka ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ka dade mu da lafiya da imani Allah ta'ala muna roƙonka ka shiga cikin al'amarin mu ya Allah abin da ya fi ƙarfin mu Allah ta'ala ya ba mu ikon fin ƙarfinsa da ƙarshe kafin addu'a akwai wata tunatarwa da ya kamata mai wa kanmu